الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قوما قوت ربيع الأول هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لقى مكة ومدينة شكرا تدبو إيد أربعين wanda ya dace da sha takwas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha takwas a lissafin turawa za mu ɗora kan inda muka tsaya muna babu ba'as aliyu bin abi talibin عليه السلام وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع أيو زام تاشي أكن حديث قتيبة آه ابن سعيد نعم معنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أهل الجبال محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا قال حدثنا عبد الواحد عن مبارك بن طاقه قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي نعيم قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من الجنه في حياه في عدد في عدد وقد نصروه أديم أديم في عدد في عدد مقروء لهم فقدم القران قال فقدم على بين عرفه قال بين عرفه النار بين وبين بين وبين بدر واقع عن نار وبين وبين الخير والراجل ثم اعظم ثم اعظم وهم اعظم الخير قال رجل من اصحاب من اصحاب قلنا نحن احق من هذا من هؤلاء قال فقد ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الا تعلمون واعلموا من في السماء ياتيه خبر السماء سباحا ومساء قال فقال رجل وقال رجل جاء القلبين وجدت والولدين لا يجوز خلق كل شيء معلوم راس مشتمل إلى أفعال يا رسول الله اتق الله قال ويلك ولست أحق على الأرض أن يتق الله أو أولست أولست أولست أحق أهل الأرض أن يتق الله قال ثم ولى بني قال خالد بن الوليد يا رسول الله لأضربن لأضربن عنقه ألا ألا ألا أضربن عنقه ألا أضربن عنقه قال لا لعله أن يكون بسلم قال خالد وخلني وخلني وخلني وخلني وخلني يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أمر أن أنظر قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقصر فقال إنه يقصد من نفسه هذا هذا قوم يتلون كتاب الله رأسا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السحر من الرمي من الرمية من الرجل من الرجل وأظن قال فإن أدركته لأقبله حدثه طيب wannan hadisin hadisin ah, malam bukari utaiba shine utaiba ibn sa'id abu raja al-baghlani shi kuma daga malamin sa abdul wahid shine abdul wahid ibn ziyad shi kuma daga malamin sa imam ibn ibn al-qaqa ibnu shubrumata mutumin kufa ne daga abdurrahman ibnu abi na'am yace ya ji abu sa'id al-khudri sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مكروز لم تحصل من ترابها علي بن أبي طالب الله يددشي يا أيكا ومنزل الله شيني بعث علي بن أبي طالب in kun lura ba asa aliyu ali din shi ne fa'il shi ya yi aikin shi ya aika wa annabi bi zuhaibacin wato da zahabi zuhaiba tasghiri ne na azzahabu ma'ana azzahabu azzuhaibatu ma'ana ɗan zinari laraba suna da tasrif kamar ka ce alwaladu alwulaidu azzahabu azzuhaibatu qit'a min azhab kenan wani dan yanki na zinari daga yaman aliyu ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun bai da yawa ma wannan fassara ta farko kenan wasu suka ce az-zuhaibatu ta'anisi ne na az-zahabu az-zahabu namijin suna zinari az-zuhaibatu wato zinariya ta mace kamar sunan an mai da shi mace az-zahabu namiji az-zuhaibatu ta mace wannan fi ba'd al-lughat wasu daga cikin malaman lugha aka ce fassarawa amma dai abin da ake nufi an aika masa wani ɗan zinari wanda yake zinarin ma ba a gama gyara shi ba kasan zinari tono shi ake yi a cikin wani abu ake samun sa kunso to shine sai ce fi ajimin makruz da ya kawo zinarin sai ya aiko wa manzon Allah a cikin fata aka zuba zinarin a cikin aji ajin fata ajinin fata makru wanda aka jeme ta da da da wannan wannan abin nan da ake jiman nan gabaruwa daga qarar ne alqardu a larabci gabaruwa ma'ana fatar da aka je ta daga baruwa na'am eh jaka ta fata wacce aka je ta da gabaruwa lam tuhassal min turabiha zinarin ma ba a ciro shi daga cikin ƙasarsa ba ma'ana ba a yi masa aiki aka tsabtace shi zaman cewa zinari ba lam tuhassal lam tukhallas ba a ciro zinarin daga cikin ƙasar da yake kewaye da shi ba ba yana da cikin kwantonsa ba a ɓare shi ba aliyu ya aiko wa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ba manzon Allah sai raba wannan zinari baina arba'ati nafar tsakanin mutane guda hudu su ya rarrabawa ya bawa shi bai bawa kansa ba bai bawa iyalinsa ba bai ba kowa ba sai ya zaɓi wasu mutane hudu mabukata sai ya ba su babu na farko uyaina ibn badr an ba shi cikin kasan da aka kawo akaba ibn habis al-hanzali shi ma an ba shi cikin abin da Aliyu ya kawo na zinari akwai zaidul khayl wani mutum mai suna zaidul khayl zaidul khayl shine ibnu muhalhal at-ta'i ibnu muhalhal at-ta'i an ce da shi zaidul khayl ne kun ga sunan ba zaidu bin al-khayl ba ba zaidul khayl zaidul dawaki ko zaidin doki saboda yana da manya-manyan dawaki masu tsada yana ɗaure sai yana kiwata su haka ake ce da shi zaidul khayl saboda yana kiwon dawaki ne manya na alfarma wanda ake hawa a je yaƙi da su to amma da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan sunan ake gaya masa sai manzo Allah ya ce sunanka zaidul khair ba zaidul khair ba hazo ana ce maka zaidul doki zaidul dabba annabi ya canja masa suna ya ce sunanka zaidul khair eh khair da ra wancan zaidul khail da la ta annabi ya canja mai dan baya son a ringa ambatansa da wannan da wannan suna na ya cire kawai ya cire lamun ɗin sai ya ɗora masa rawu wannan yake nuna akan iya ambatan mutane da wani sunan niki wanda yake ba na daidai ba to yana da kyau a canja mutum suna ina fata na fahimta yanzu kamar irin maguzawa da ake zuwa musu wa'azi sai ka ji an ce sunan wata wai karya karya sunan mace ne sunanki suna na karya akwai jaki akwai ba abin da babu a cikin su kaga irin wannan mutum ai bai kamata a rinka kiran sa ce akwai wanda muka je sunansa shirwa haka iyayensa suka sa masa da aka haife shi sunansa ne shirwa sunan tsuntsu eh suna yin kamar wataƙila lokacin da aka haifi ɗan wani abu makamancin da yake da alaƙa arashi da wannan ya yi to su tsora mai suna saboda ba su da addini ba su tuntuban wani suna za su saka kuma a nan nake cewa duk wanda zai sa wa ɗansa suna ya san meye ma'anar sunan ba wai kawai ka ji wani abu da ya burge ka kawai ka makala wa yaron ka ba ya zo har ya mutu wannan sunan yana bin sa tambaya ake yi in ka ji wani suna kana so ka tambayi malamai meye ma'anarsa idan kuma baka da idea ka nemi malamai su baka shawara wani suna ya kamata ka sa mai albarka wa yarka ko ɗanka to shi yasa kullum mun zo karatu nan shi rijal ɗin muke ta maimaita sunan su muna faɗa saboda a rinka tsinta a samu sunan mutanen kirki ana sa wa ƴaƴa dan shi suna yana da tasiri mutum ana kyautata zaton ka sa masa sunan kirki da niyyar Allah ya sa ya zama irin mai sunan to ko bai zama irinsa ba zai tasirin su da shi idan ka yi masa tarbiyya irin na wancan to annabi ya canja mai suna ya sa masa zaidul khair annabi ya yabe shi kuma an ce ya musulunta musuluncinsa ya yi kyau kwarai a lokacin manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallama a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu annabi ya masa sallah sallallahu alaihi wasallam mutum na hudu shine imma alqama ko dai alqama al'amiri ko kuma wani da ake ce shi amir ibn tufayl wannan shakka ne aka yi cewa wanne ne a cikin na hudu din amma dai an gaya mana dole dai a cikin ɗaya ne daga ciki yanzu annabi ya yi rabo ko ya raba wannan me ya raba zinari da ba ya turo masa aliyu ko daga yaman wallahi malam yana gama rabon nan kaga dai ba dan gidan annabi a cikin su ko ba abubakar ba umar ba usman ba aliyu shi kansa gidansa da ya aiko to bari ka ga bari ka ga hali irin na mutane ana yin karatu ne jama'a a fahimci karatu a gane karatu idan Allah ya sa kana da ilimi to za ka huta akan abubuwa na ciwon kai da damuwa na duniya da zamantakewa yau da gobe ko wani abu bai rage ba shi annabi kuma karka manta da matsayi da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kawai sai wani mutum ya tashi ya miƙe ba a faɗi sunansa ba wasu malaman suka ce an ɗan rufa masa asiri masu riwaya su rufa asiri don kada sunansa ya bayyana duniya duka a yi ta masa la'anta to sai ba a faɗi sunansa ba sai ce kunna nahnu ahaqqa bihadha min haula ai mu muka fi cancantan wannan arziki wannan zinare wannan kyauta da annabi ya zo ya raba wa mutane mu muka fi cancanta sama da waɗannan mutanen guda hudu ya je ya ware wasu mutane kawai ya ware su ya ba su قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم sai labari kaf ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama rabiyar da kai wani ya tashi yana gungoni yana suka yana faɗin bakar magana cewa an yi son zuciya ai su suka fi dacewa ba su darasin da za mu ɗauka a nan shine ku duba darajar annabi sallallahu ku duba matsayinsa to ka ɗauka huwaye kai za ka yi iya yin abu wani na ƙasa da kai ya challenge ɗinka ko a gaban gidanka ko bayan baka nan kuma ko a gidanka wallahi za ka iya zuwa ka yi wani abu a zage ka a gidanka sai dai ana jin tsoronka a gabanka ba za a ma magana ba amma wallahi wasu sun yi gungune ko kaya ne za ka kawo ka ba wa yara ko uwarsu ɗaya ubansu ɗaya in kayan tunda ba lallai ba ne mutum ya kawo abin da zai wadaci kowa yana da 'ya'ya goma sha ya samu hali watakila zai ba da guda biyar nan gaba in ya samu dama zai ba da guda shida zai iya yiwa haka ba sharaɗi ba ne in mutum zai kawo abu dole sai ya kawo a lokaci guda amma abin da aka haramta zalunci ka fifita wani akan wani to ko a cikin yaran sai sun yi magana ko uwar yaran sai ta yi magana ballantana kuma in ba uwarsu ɗaya ba da wannan damun kofa ce a buɗe kawai ne da za a ragargaje ka sai abin da Allah ya kawai to haka duk inda mutum yake shugabanta mutane zai iya ɗaukan wani abu ya bayar a soke shi ɗabi'ar mu ne halin mu ne akwai munafukai a cikin mu duk ƙoƙarin da za ka yi na daidaita abu ka yi tsakaninka da Allah wallahi wani sai ya koma gefe ce ai ai kaza ake yi ai a gaban mu ake ai mu muna gani abubuwan da ake to munafikai kenan haka suka ga annabi wallahi ma ran annabi ya baci ya tashi ya miƙe a cikin mutane yace ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama yanzu ku mutane ba za ku amince da ni ba alhali ni ne aminin wanda yake sama ni fa ni ne aminin Allah a duniya Allah ya yarda da ni ya sa ni na zama aminin sa ala ta amanuni yanzu ba za ku amince mun ba Allah ya amince mu amma ku ba za ku amince mun ba ya jefa musu wannan tambaya mai nauyi yace ya atini khabaru samai sabahan wa masaa ni da labarin sama yana zuwa mun wahayi yana zuwa mun daga sama safiya da maraice Allah ya yarda da ni yana aiko mun saƙo amma ku ba ku yarda da ni ba kuma shi kaɗai ne ba a kawo abubakar ba a kawo umar ba a kawo usman ba a kawo kaza yanzu ba za ku amince min ba Allah ya yarda da ni amma ku ba ku yarda da ni ba wannan magana ce wacce take ta zubar da hawaye kwarai da gaske tausaya wa annabi ya sha wahala da mutane na eh kwarai kuwa ya usulubi mai sauƙi ya kamata ya yi wani sunan shi ya kamata ya yi faɗa sosai amma sai amfani da wani lafazi mai taushi yanzu ba za ku yarda da ni ba alhali ni ne aminin sama da ƙasa ni ne aminin Allah Allah ya yarda da ni amma ku ba za ku yarda da ni ba wallahi to wannan fa ba nan zancen ya ƙare ba bayan ya gama wannan magana sai da wani ya tashi ya mayar mai martani ƙwarai kuwa da su ba ai munafiki kenan ai shi munafiki haka yake shine malam yake cewa faqama rajulun za'irul ainain sai wani mutum ya tashi mai kwarmin ido shine za'irul ainain irin wadda idansa yana ta ciki ciki idansa yake mai kwarmin ido muke cewa marar marar mutunci dan banza idansa yana ciki Allah ya sauye mushriful wajnataini mai mai manyan kunci shine wajna alwajnatu kumatu ko kunci mushrif yana da manyan manyan kumatu kula kula ga kananan ido can ciki ga kuma kunci yana da shi duk kayan muni ya tabbata gare shi kassun lihiyati ga oke na shizu jabhati mai katon goshi mai katon goshi ya kamata in ya kamata in ya zama yana da katon goshi ya zama idan nan nasa ya fito waje a gani eh oke in goshin ya fito idan sai ya fada kenan wato facing cap ne kenan لله ولا إله riwayar ne da yanzu saboda rashin kirkin da ya yi ne aka an karanta shi an fahimci shi ga yadda yake Baba an wannan sifofin bakar ku je wai duk wanda yake da wannan sifan mutumin banza ne ba haka ake nufi ba ka fahimta yawa ba mamaki ne da nake mu karatun ma ina da katon goshi kun fahimta wannan sifofin da ake faɗa ba ana nufin duk mutumin da aka ganshi da wannan sifar ya zama mutumin banza ba ne a'a labari ne kurin ake bayarwa cewa ga irin ɗabi'ar mutumin da yau annabi rashin mutunci eh yayi abin da bai ba ta ba eh ake sifanta shi dalla dalla an karanta shi ga gemu amma gemun na banza bai masa amfani ba kasul lihiyati mai gemu mai yawa kasu kasir eh shine kas kasirul lihiyati ga wani munin mahluqur ra'si yayi kwalkwabo kas ya aske kansa ya dace da sifofi irin na khawarijawa dan a wancan lokacin duk wanda kaga yayi kwalkwabo ya katse kansa tas ya sa aska to to ba kawarije ne o to eh haka ne tunda wataƙila ka ce eh abin da su mai gidansu su larabawa a wancan lokacin su ba su aske gashinsu gaba ɗaya suna yin saisaye ne ko su bar gashin su gyara shi ko su ɗan rage haka sama-sama gabaki daya mushammirul izar ya dangala wandansa kaga idan ka duba babin gemu zaka kaman mai koyi da annabi in ka duba babin dangala wando kaman mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama amma halin bai da kyau a wata riwaya an faɗi sunansa zulkuwaisara zulkuwaisara haka sunansa at-tamimi amma imam suhaili yace sunansa nafi'u kamar yadda yazo a cikin sunan abi dawud sunansa nafi' wasu suka ce sunansa hurqus ibn zuhair hurqus bil ha hurqus ibn zuhair sunan shi wannan mutumin da aka wada sufofin shi kamar yadda ibn sa'ad ya faɗa a cikin at-tabaqat فقال يا رسول الله اتق الله ka duba fa ba fa ba yahudi bane ba ba nasari ba da ya zo kiran annabin ma sai shi ya manzan Allah cewa ya manzan Allah ka ji tsoron Allah eh wato yana nuna wannan abin da wannan abin da kai ba daidai ka ji tsoron Allah annabi me yake gawa to waye ya koya masa ma ya san Allah eh na'am shi maganganun da manzo Allah ya dazu cewa ba za ku amince da ni ba ni ne aminin wanda ke sama shi yana ganin annabi kawai yana wanke kansa ne da aka yi tashi ya danna masa wannan kalmar ya ce ka ji tsoron Allah wai annabi ake cewa wai wai yayi son zuciya ji tsoron Allah kaga halin mutane ko to a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa martani ya ce wailak ya ce kai canka wannan bawan Allah awalastu a haƙƙa ahlal arzi an yattaqilla ni kan ba ni ne nafi kowa cancanta cikin mutanen da suke bayan ƙasa a kan su ji tsoron Allah ba fi kowa cancanta ji tsoron Allah ba ni kan ba ni ne nafi kowa cancanta a ce na ji tsoron Allah ba ni za ka ce na ji tsoron Allah yana gama wannan maganar shi mutumin annabi yana masa magana sun wannan rajul kawai tashi juya ya tafiya ka sai yana daga cikin wulakanci kana yi wa mutum magana kawai ya tashi ya tafiya barka to wannan wulakanci ne iya wulakanci yana daga cikin girmamawa idan kana yi wa mutum magana ya tsaya ya saurare ka amma duk wanda ka zo kana masa magana kana kawai ya tashi ya tafiya barka to wato baka da mutunci baka da wani kima a idansa kawai to daga nan kuma sai ka sake sabon karatu kuma wannan ya riga ya gama da kai to za ka ci gaba da bayanin ne bayan bayana daman dan shi kake yi ya tashi ya tafi ya barka ai kamar wata mata ce bari gaya muku halin mutane da shi ma tana rikici da mijinta kuma ina da alaƙa da ita ta hanyar ɗalibta ɗalibata ce almuhimma ni na haɗa ta da mijin tana son sa sosai sai wani abu ya shiga tsakaninsu sai ce malam da Allah ya mata faɗa wacce ta bani ita amana kafin ta mutu ta ce malam yarka ce wannan tunda ka sama mata miji ce to shi kenan ta yi laifi aka kira ni zan mata faɗa akan abin da ce da ya zo ya ce gashi gashi gashi abin da ce sai ya ce ba ta waya hasan hansuri sai ta karɓa tana jina ya ɗan tashi haka zai ɗan zagaya ban ɗaki wallahi malam ina cikin magana sai ta ajiye wayar ina ta surutu ta jefar da wayar ta yi tafiyar ta kurum ko gane ba ko wayar na bugo ina mata magana sai ta ajiye wayar ba ta kashe ba fa na yi ta bayani in shiga in fita in yi kaza a ce kaza ai ba daidai ba ne kaza kaza kaza kawai ta tafi ta je ta kama harkokinta muka sha kuɗin kati a banza muka kashe sai can ya ɗauka mun yi magana ne mun gama ya dawo ya ɗauki wayarsa sai ya ji ina ta magana yace subhanallah yace malam afwan afwan afwan nace ya akai yace ai ai tunda na bata wannan aje ta tai kana ta bayani ai bata ji mama me ka faɗa ba akram kalla wannan matar ni na nemo mata mijin nan tana neman mijin da za ta aura wallahi mutumin kirki na hada ta da shi tana kuma son sa amma wani abu ya shiga tsakaninsu ta jefar da wayar na ce haka ta yi na ce to ya yi kyau na ce ba damuwa na ce za ka iya yin haƙuri da ita ya ce yi zai lallaba na ce to kai haƙuri da ita za mu kama ta insha Allah ka ci gaba da yi suka ɗan sulhunta ka dawo sai na ce to ka gaya mata ta wulaƙanta ubanta kuma za ta ga ranar ubanta wata rana ta yanko su ɗin yaya aka yi aka yi tana nema na na ce a ai kuma an gama ai na ce duk abin da ka ga za ka yi mata ka yi mata kawai ko ka rubuta takarda ka sallame ta ko ka kore ta ko duk abin da ka ga za ka yi mata ka je ka yi mata hakan kuma ya rubuta ya sallame ta ya kore ta ya ce na ce a tafi gida yanzu tana nan tana ta zaurci tana ta waya a dawo da ita na ce ai an gama karatun kuma wannan abun kuma shine sababin barin ta na gidan da mata dan yi ladabi ta biyayya ta ba faɗan da aka yi mata in ya zo wani abu ya faru na iya tukurkushe shi shi ma in ce a wannan ana nan ana zawarci ko kare ma ba wanda ya zo ya ce ko assalamu alaikum a gidan ma ya sallama ma ya ce kaza babu babu yau yan mata ma ga sunan suna nema ballantana wanda ta yi aure ɗaya biyu uku to shi ɗan adam yana da wulaƙanci kuma kowaye zai iya yi wa to shi yasa kullum ake cewa mu gyara halinmu mu gyara halinmu mu gyara ɗabi'armu kar ka zama mara mutunci ka zama mai hali mai kyau mai ɗabi'a mai kyau sannan na biyu kai ɗin kuma ka zama mai haƙuri zai iya yi wa a yi maka kowaye ne kai tunda an yi wa annabi to kai ma zai iya yi wa a yi maka to in in wani ya yanka maka wata tsayar sai ka tuno ai an yi annabi sai ka dan samu dan dama dama dan adam da kake ganin sa ba wanda ya isa da shi in ba Allah ba Allah shine maganin mu dan shi yake da wuta yake da aljanna Allah ne in kai masa zai gasa ka iya gashi kun fahimci wannan karatun to wannan bawan Allah ya tashi ya miƙe ya ce ya manzan Allah ka duba fa ya manzan Allah ya yarda manzon Allah ne amma sai ce da shi ittaqillah ka ji tsoron Allah annabi ya tashi zai yi masa magana kurin ya juya yayi banza da annabi bai ma saurare shi ba to bari ku ji me ya faru na'am ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa ma'ana tun da yake shi aminin sama da wanda yake cikin sammai ne ma'ana duk abin da yake Allah ne yake cewa yi shi annabi baya abu da ra'ayin shi ai amma mutumin nan ya sallah a bayan annabi ya amsa sunan musulunci ya zo yi wa annabi wannan abu kuma annabi ya zo yana magana ya juya yi tafiyarsa kawai sai Khalid ibn al-Walid ya tashi ya miƙe Khalid ibn al-Walid yace ya Rasulullahi ala adriba unuqahu ya manzo Allah ina neman ka bani izini in sare wuyan mutumin nan don Allah ba zan je in yanke wuyansa ba su fa kawai magana ba wai a sauki mutum ko a meye ko a dake shi ba a'a wuyan kawai za a sauke kai ne yanzu in abu ya bana a ce a je a bashi kashi a kira shi a zane shi a yi kaza su sara ne kawai ka bani dama in je in sauke wuyan mutumin nan kuma wallahi ko aljani ne wallahi sai Khalid ibn al-Walid ya sare wuyansa wato sun gaba tsumuwa ran su ya baci su sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa yin abu sai ya ba su umarni ne eh darasi ne ayi tarbiya ce ba wanda yake tashi ya masa gaggawa akan wani abu bai ce ayi ba saboda sun san al'amarin da yake faruwa shine zai iya yiwa mutum ya zai wani abu kuma Allah bai da'a ba yace a bani dama in sare wuyansa aiki na kenan ka Allahu akbar a wata riwaya Umar shi ma ya yunkuro yace idan li ya rasulullahi an adriba unqahu kai min izini ya manzon Allah in sare wuyan mutumin nan kai min izini ya aikata abin da yake ba daidai ba wanda Allah ce na sai ce a la'allahu la'allahu an yakuna yusalli annabi yace watakila yana sallah ka ji fa kai watakila yana sallah ita kanta wannan din wata magana ce ake eh watakila yana sallah eh eh warai kuwa yana yi mana tun da shi tun ga annabi ya ce la'allahu yana yi kenan yana yin sallah kenan mai sallah ne kar ka ɗauka ba yahudi ne wannan tsiyar ko bansari abu na biyu annabi ya nuna mana wato tsare jinin musulmi ko kuma rufa wa asiri juna a tsakaninmu kar a ji muna yaƙe-yaƙe muna kashe junanmu ya ce ka ƙyale shi watakila yana sallah a yi sun ba wa annaba amsa sal a kan wannan cewa yana sallah ɗin khalid yake cewa wa kan min musallin ya ƙulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi ya manzo Allah nawa nawa ne mutanen da suna yin sallah amma a harshen su abin da suke faɗa ba shine yake cikin zuciyarsu ba la ilaha illallah la ilaha illallah kwarai ya sani Allah ka yafe mana ku kula da wannan maganar malam ku ja layi a ƙarƙashin ta wa kam min musallin nawa nawa ne waɗanda suna yin sallah ba sallah ba masallata ne yana yin sallah amma wallahi abin da ke harshensa ba shi ke cikin zuciyarsa ba ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa kenan yin sallar mutum a zahiri ba ita take nuna ɗari bisa ɗari musulmin kirki ba ne har a cikin baɗininsa mu dai za mu yi aiki ne da zahiri amma wallahi zai iya yiwa yana yin sallah ba don Allah ba ne yana yi ne don kar a ce baya sallah ka kula kai zai iya yiwa kana sallah kuma Allah ya jarrabe ka da magana biyu zuciyarka daban abin da ke waje kuma daban ka shiga uku ka shiga tarko ka shiga tarago na munafikai wai annabi ake gaya wannan Khalid ibn al-Walid yake gaya masa kuma annabi ya san haka wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi manzo Allah bai musanta masa wannan ba sai yake cewa inni lam umar an an kuba quluban nas sai annabi ya sake ba da wata amsa shi ba ake so a kare shi ake so a taimaka mawa sai ce to amma kuma matsalar ni ba a umarce ni in rinka bincika zukatan mutane ba an an kuba أن أفتش أن أنقب أن أبحث لم أمر أن أنقب أن أنقب قلوب الناس لم أمر أن أفتش قلوب الناس ni ba ce in zo ne ta bincika zuciyar mutane ba ga wani saƙon ƙwarai kuwa duk yadda za ka yi tsakaninka da musulmi mu'amala ce ta zahiri amma ba ka da hanyar da aka sa ka a shari'a kana bincikar ka san abin da ke cikin zuciyar wani ba aikinka ba ne eh kana da zahiri ba ka da access da zuciyarsa Khalid ibn al-Walid yana so ya ce ya Rasulullah akwai masu sallah amma abin da ke zuciyarsu ba shine akan harshen su ba ina zargin wannan mutumin annabi ya ce eh haka ne amma matsalar ni kuma ba a sa ni in je in ta buɗe zuciyar mutane in gane ba kenan ka ga mutum kawai kenan yace kuma wala ashqa butunahum Allah bai umarce ni in fasa cikin mutane in gane me yake cikin cikin su ba ni dai an ce ne musu wa'azi ne a zahiri thumma nazara ilayhi wa huwa muqaffin kawai sai mun wannan Allah ya daga kansa ya kalli wannan mutumin a lokacin da ya juya yake tafiyar nan ya ki sauraron annabi ya waiwa ya juya wa annabi baya kiyarsa kawai annabi yake hanga lokacin da ya juya manzo Allah ya ce kaga wannan mutumin kalmar muqassin daga kafa ne yani muwallin kafahu yace kaga wannan mutumin kaga wannan mutumin innahu yakhruju min dhi'i haza to Allah ku kula da wannan don Allah ku kula da wannan magana min dhi'i haza kalmar dhi'i a larabci shine aslu shay tushen abu root lalle ta tushen wannan mutumin lalle ta asalin wannan mutumin sai an samu wasu mutanen da قوم يتلون كتاب الله رطبا za a samu mutane makaranta ƙur'ani a ƙarƙashinsa na yankan shakku kuma suna karanta shi ratsaban me ratsaban ɗanye me ɗanye sun goge da karanta ƙur'ani sun iya tilawarsa saboda sun lazumci tilawa alƙur'ani amma a harshe ne a harshe ne la yujawizu hanajirahum amma ƙur'anin na wallahi ko makogoron su baya wucewa balantana ya shiga zuciya ya aiki ilahi astaghfirullah a ai kwarai kwarai da shi ai kwarai wannan hadisi yana da ban tsoro matuƙa wallahi shine ake cewa mutumin da ya je yayi ta karanta Qur'ani amma ba a ganin tasirin alƙur'anin a tattare da shi to yayi asara ɗalibai da suke karanta Qur'ani ana hadda Qur'ani a bi hankali ana so mai ƙur'ani a ga ƙur'anin a tattare da shi a ga nutsuwar ƙur'anin a tattare da shi a ga kwatanta abin da ƙur'ani ya faɗa a tattare da shi ba wai mu ce alƙur'ani ya haddace shi don alfahari na haddace an sanni ni mahaddaci ne to me za su yi maka in sun san kai mahaddaci ne mutum yana neman kuɗi da alƙur'ani yana neman shuhura da alkur'ani amma baya aiki da alkur'ani amma fa baka bin sa bashin hadda in yazo yana karatu dole ka sallama yanda ka san kanin mala'ika jibrilu kai karatu kenan akwai masu karatun karatu in ba aiki ya zama aikin banza kuma ya zama sababin da zai kai mutum jahannama ya isa tashin hankali a kwatanta mai yawan yin karatu baya aiki da wannan mugun mutumin ya isa tashin hankali kamar kun manta yanzu yanzu nan fa aka faɗi abin da yawa annabi amma kuma na san da aka karanta hadisin aka ce a ƙarƙashin wannan za a samu makaranta ƙur'ani kun kun ɗauka wani abin yabo ne ba yabo ba ne ba yabo ba ne kenan zai iya yiwa a samu masu ƙur'anin kuma ba sa ba sa kan hanyar ƙur'ani kwanaki wani ya zo yake gaya min wallahi tallahi shi abin ya bashi tsoro kaza kaza wani wuri ne ya je wallahi malam mahaddata alƙur'ani ne amma wallahi caca suke caca da ganye ma mahaddaci ne an soka masa ganye a kansa amma yi caca har an cinye shi ba amma fa in ya zo ya zauna ya naɗe kafa sai rinka karatun ƙur'ani to in ka zo wataƙila sai dai ka ce wannan mutumin ma yana gaba da kai wajen shiga aljanna akwai waɗanda Allah ba su Qur'ani suna tsafi da shi kaga suna muna gani ba da albarkacin Qur'anin an san shi da Qur'ani ne ana tsammani yana kusa da Allah sai ake zuwa ake kawo masa tsafe-tsafe yana yi a garin nan akwai mahaddata Qur'ani sanannu sun yi kuɗi sun tara kuɗi da manya-manyan gidaje manya-manyan 'yan siyasa da masu mulki da attajirai layi suke a gidajen saboda albarkacin ƙur'anin amma tsafi suke yi suna yanka dabbobi suna zubar da jini ana zuba ƙur'anin a ciki amma fa sun iya ƙur'ani akwai waɗanda suna nan suna zaune ba sa zuwa kasuwa ba sa zuwa gona ba sa zuwa aikin gwamnati ba sa kiwo ba sa komai suna da ƙur'ani amma ana kawo musu ayyuka da wannan ƙur'anin dai shi ne da shi zai ce sha ya ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza wallahi wani mutum yake ba mu a nan nan nan ɗin nan cikin unguwannin nan baya wani yake gaya mu ya ce wani malami yana da malamin ƙur'ani da ƙur'ani aka san shi amma matsafi ne makarancin ƙur'ani matsafi yanzu ba abin da annabi ya faɗa ba kenan suna karanta Qur'ani amma bai wuce makogoransu ba yace sai ga wani gwamna mai neman gwamna yana ta zurubtu a gidansa kullum dare za a ganshi karfe biyu karfe sha ɗaya karfe kaza ya zo shi yana nema ana masa surkulle kuma ya zo ya ci gwamna wallahi malam yana ci malam sabuwar mota ya kawo masa mutumin nan ko keke ba shi keke bai da shi gidansa in ka gani gidan ƙasa ne gidan malam sabuwar mota aka kawo masa matar gwamnan ma ta da kawo masa sabuwar mota ta ce madam ɗinka ta hau bai iya ma motar ba sai ga akar makalla da sababbin motoci guda biyu a kofar gida amma ba zan iya gaya muku abin da yake yi ba ba zan iya faɗa a lasfikan nan ba zan iya faɗa ba abin da malamin ne yake da ƙur'anin nan na tsafi ba duniya ba ne ga ta ya samu a je kawo mota kowa ya gani ya san motar nan ba tashi ba ce kawo masa aka yi wa'azi ya je aka ba shi ƙur'anin da ya haddace kuma duk unguwar ba yaro ɗaya da ya haddatar a masallacin da yake sallah baya koya musu ƙur'anin dan ba yayi ƙur'anin ne dan ya koya mutane ba sharrin wato yan bid'a kenan mutum ya ilimi ya zauna yana da ilimi amma baya koyar da mutane to su mutanen da kake zaune da su a unguwa me riba su a tattare da kai me amfanuwarsu tun da kai malami ne me me suka ƙaru da shi a tattare da kai a kama kalla kawai mutum ya zauna sai ya rinka race rawani yana rike tarbi me kake wa mutane khairun nas anfa'uhum lin-nas mafi alheri a cikin mutane wanda yafi amfanar da mutane baka da kuɗin da zaka ba su ko baka da mulkin da zaka musu kaza ko amma Allah ya baka ilimi to me yasa ilimin ka baka amfani da shi sai dai tsafi sai dai masu kuɗi su rinka zuwa suna bakin da motoci ana zuwa ana musu addu'a ai na'am wannan shine abin tashi hankalin tsafi yanzu ana baka labari a Maiduguri irin mutanen Maiduguri waɗanda suke da Qur'ani yan gargajiya gargawa irin irin abin da ake da Qur'ani wallahi abin sai ya gigita ka in banda Allah ya kawo da'awa ta sunna a Maiduguri gashi Qur'ani ne suka shahara ku kanku kun san cewa ba ana cewa yasin wallahi sai in maka yasin me ma'anar wallahi sai in maka yasin tsari ne yayi ba wai suratu yasin din mutum zai zo ya karanta ma ba a a daribas ake karanta ta wallahi a garin nan ina muku rantsuwa ina gaya muku abin yana damuna akwai masu sauke qur'ani daribas daribas ka san daribas yanzu a suratul fatiha ba alhamdulillahi rabbil alamin bane ba karshen ta walad dallin ko to daga walad dalil zai zai karanto ayoyi ta baya bayan ta baya bayan ta baya bayan a haka ana so wannan ana so ayi wani illa a juyar da shi kenan to ta baya baya za a sauke qur'ani akan shi da ƙarfi da yaji ore kuma wannan mutanen da nake gaya muku masu qur'anin nan masu addu'an nan duk wani mai mulki da ba shi da aqida da su yake neman taimako duk wani ɗan kasuwan da yake nema ya tara kuɗi ya dawwama da su yake neman taimako duk wani mai sarauta da yake neman tabbata a kujerarsa ta sarauta yana neman kariya da su waɗannan malaman su ne malamansu kai galiban ma yawa yawan mutane wasu manyan mutane ma ba san ma wasu malamai ba in ba wannan ba nan ana ba da labari wani yake gaya wani babban mutum yake ce mun wai ashe a ƙasar nan duk wani shugaban ƙasa idan ya ci akwai wani wasu mutane da suke na gindin gwamnati sai su bi su tattaro irin waɗannan malaman ƙazamai sai su kai su wajen shugaban ƙasa su ce ga su waɗannan su ne malaman ƙasar nan su ne masu addu'a irin wannan malaman duk an san su wannan akram kallahu malamin da ya je wurin ya je gidan shugaban ƙasan an yi wannan abin shi wanda yake faɗa shi da bakinsa yake gaya masa ai duk wani shugaba in aka ɗauke shi haka kuma a gwamnoni duk wani gwamna suna da wannan kilik ɗin su ake tattara a tafi a ce su ne masu muku addu'a wannan matsafan amma malamin da yake wa'azi yana cewa Allah ya ce a ji tsoron Allah shi wannan ba za mu a faɗi sunansa ba cewa ake suwa ne maƙiyanku ne abin da suke kenan akwai waɗanda sanannu ne aikin su kenan business su kenan lokacin da Buhari ya hau sai aka tattara su sun fi ɗari nawa aka ɗaɗɗebe su wasu aka ba da kuɗin jirgi duk aka je aka haɗa su a wani guri aka yi taro aka kira shugaban ƙasa ya sai aka ce mai to ga malaman da suka yi maka addu'a na kaci matsafa ne amma kuma malamai ne kuma su gwamnati a wajen su ne malaman a kai su an gama tattaunawa kaza kaza a shi wai alkawari ne duk in sun ji ana ba su ko miliyan ashirin ashirin ne miliyan ashirin fa kowane mutum ɗaya sun je za su yi addu'a kuma za su yi taimaka addu'a akan mulkin ka kaza kaza kaza sauransu sai buhari ya ce miliyan ashirin kowane mutum ɗaya to daman ka san shi mammako ne ba ruwansa kuɗi ba sa fita sai da ƙa'ida sai Allah saka masa da alheri sai ce shi gaskiya miliyan ɗaya zai bayar aka shiga aka miliyan ɗaya ranka ya daɗe ya ce miliyan ɗaya ya ce miliyan ɗaya ma sai ya duba ya gani tukunna yiwuwar haka inda dai sun yi ƙoƙari to an ce masu ne masu masa addu'a wallahi malam shi malamin yake faɗa ya ce aka shiga aka fita wasu da yawa kawai suka ce sun haƙura ba za su karɓi miliyan ɗaya ba jonathan ma nawa ya ba su shi da yake arme ne miliyan nawa ya rarraba musu sun saba da aban ana zuwa ana ba su amma ka duba rashin albarka za a ba su kuɗin amma ba za ka gani a rigarsu ba sai kaɗan daga cikinsu masu wayo aka shiga aka fita ba a ɓoye ba tunda malamai ne suka ce kar a tashi a nan sai an gaya musu cewa kuɗin nan sun musu kaɗan ba za su karɓa ba sai ya ce to a gaya musu daman shi ya zo ne yaƙi da cin hanci da rashawa su ne manya-manyan maciya hanci da rashawa kuma bai dai bayar ba ya ce a koma a gaya aka ce malamai ne ya ce a gaya musu ya ce bai zai bayar ba ya ce in suna so su yi masa addu'a yanzu yanzu ya sauka wallahi malamin yake faɗa sai wasu da suka ci suka ce ka jama'a yanzu mu zo mu rabu da shugaban ƙasa akan haka gaskiya mu dai za mu karɓi miliyan ɗayan mu to shi malamin da yake bada labarin ya karɓi miliyan ɗayan shi ne aka je aka yi ƙulle ƙulle aka ce kaza kaza wasu duk suka bi layi aka ba su miliyan ɗayan su sauran kuma inda kicimomi ne suna ganin sun fi abin da suka fita suka tafi aka mai da su gidajensu bayan fa an kama musu hotel sun ci abinci an yi kaza an yi kaza da sauransu to wannan ina gaya muku malamai aka ce to in an zo ma da labarin nan har wancan malamin naka har wancan za a ce duk su ne ko annan nan wani wani sanata ya same ni yana yana ina masa wa'azi ina ce mai wallahi ku ji tsoron Allah kaza ya ce hawa akan makalla ya ce lokacin gwamnatin wani kaza wallahi tallahi malamai naira miliyan ɗari biyar muka ba ku na ce ƙarya kake wallahi ka rantse da Allah amma ƙarya ne na ce kaga kana da matsayi da girma na ce wallahi ƙarya kake na ce ni dai ba a bani ba kuma ni ban san wanda aka ba ba sai gashi kuma yana lissafawa wane wane wane ce wallahi aka aka raba kuɗin nan to shi yasa in an zo ana zagin malamai ana cewa malamai ku gane malaman kala kala ne wallahi akwai malaman da wallahi ba malaman Allah bane ku yarda da wannan maganar ba na Allah ba ne amma akwai na Allah wallahi wallahi ba san ma me ake yi ba amma akwai tsinannu ƙazamai wanda sun shiga rigar ƙur'ani sun shiga rigar sunna ƙazamai wato mahandama ka san mahandama ko ƴan wawura ba abin da babu a ciki kuma a haka ake rayuwar duniya ce dai ake nema ga ta nan bismillah me yasa ne wannan dogon bayani don tsoratar da mu wannan duniyar kada mutum ya zo ya amfani da karatunsa ya mai da karatunsa ya zama hanya ne ta neman duniya karatu yana da albarka ne in ka nemi lahira da shi yanzu annabi ya gaya mana ta ƙarƙashin wannan mutumin za a samu makaranta ƙur'ani amma ƙur'anin bai wuce maƙogwaransu ba kar ka rudu ka duba ka gani waye na Allah waye ka yadda da tsoron Allah sa da takawarsa kai koyi da shi ba wai kawai duk wanda yazo yace yana da ilimi shine naka ba akwai masu ilimin da wallahi sun shiga harkar ne kawai kamu flash ne kawai na'am eh kai koyi da in za ka koyi da malami kai koyi da masu bin sunna annabi Allah ji kan mai ahlari abin da ya faɗa kenan ashe akwai wasu malama yace fasalil ulama ka tambayi malamai a addinin ka in za kai koyi kai koyi da masu bin sunna ashe akwai waɗanda ba ba akan daidai suke ba mai ahlari ne ya faɗi wannan me yasa ya ware yace kai koyi da masu bin sunna masu bin annabi an fi jiye musu tunanin suna da tsoron Allah manzo Allah ya dada cewa yace yatluna kitaballah la yujawizu la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din suna fita kalmar yamruquna daidai yake da yakhrujuna suna fita daga cikin addini kama yamruqu sahmu min ar-ramiyyati yanda ka san kibiya tana fita daga dabbar da aka harba mala idan mutum ya sai ta dabba ya harbe ta da kibiya kibiyar nan tana da kaifi put za ta wuce cikin dabban nan ta huda ta wuce wallahi ko jini ba za ka gani a jikinta ba saboda tsabar sauri yace haka waɗannan mutanen suke fita daga musulunci ga qur'ani ga fita daga musulunci wa azunnuhu qala annabi yace kai inda lokaci zai zo la in adraktuhum la aqtulannahum qatla samud wallahi inda zan riske su sai na yaƙe su na kashe su yadda ake kashe samudawa kenan a ƙarshen zamani za su Allah kai mana afuwa su wannan hadisin guda ɗaya ɗan uwana ya nuna mana wannan rayuwa tana da ban tsoro kuma annabi ya yi haƙuri sannan shi kansa addinin nan da kuke gani sai mutum ya yi takatsantsan iya tace ya san ina zai ɗauke shi sannan kuma makaranta alƙur'ani mu ji tsoron Allah a karanta ƙur'anin nan dan Allah a yi ƙoƙarin a yi aiki ko yaya ko a cikin aya goma ne ka fidda zakka ka yi aiki da aya ɗaya shine zakar ilimi sannan kuma ya tsoratar da mu waɗanda suke ci da addini dan gashi suna da addinin amma kuma addinin a zahiri ne amma zuciyarsu baya ciki duk ya faɗa ya ai malamai ne akan kala malamai ne na Allah shi yasa in sun yi magana kake ganin magana tana da albarka daga nan har shekara dubu duba littafin alamin nan duba alamin nan duka duka zaka tafi kai shi ka sashi a cikin ajibu amma duk wannan bayanin da muka faɗa na tsibin malaman nan duk yayi magana Allah ya ji kansa da rahama don Allah muna so a yi bayani a kan tafiya duba da yadda tarihi ke nuna a nan sauran akwai daban-daban kasar yana
na'am
za mu kai yin abin da kasar yana ta kusa na kasar yana fai suna masar da um shi wannan dan uwa yana yawan jin ana cewa Yaman Yaman Yaman annabi ya aika wani Yaman annabi ya aika wani Yaman sauransu to ba ma wannan ya kamata ba imanin ma annabi cewa daga yaman yake al-iman yamani yaman ƙasa ce da take haɗe da ƙasar saudiya dab da dabboda ce tana da falala har rubutu akai akan fada'ilu yaman falal yaman a nan masallacin na yi hudu ba akan yaman ina ba da shawara ka je ka nemi hudubar za su taimaka maka watakila za ka ji da yawa cikin abubuwan da ba ni sunan shi muka faɗa da wanda ban faɗa ba shi kuma wannan insha Allah ta'ala yanzu dai lokaci ya ƙure ba za mu iya yin tarihin ba yanzu amma za mu samu wani lokacin da ya dace sai mai karatun gaba ɗaya akan yaman ɗin falalarta sahabban da suke yan yaman ne me annabi ya faɗa akan yaman me ake nufi da imani yamani din ne baka ji ma har a jikin ɗakin kaba ma akwai ar-rukunul yamani ba ar-rukunul yamani tana da falala kwarai da gaske gari ne na musulmi kuma tana ɗauke da tarihi mai ɗimbin yawa to shine yanzu kuma kaga abubuwa sun juya an dasa shi an ci a garin a ƙasar shi'a da yahudawa kuma a ciki wani yaro ya yi karatu a yaman yake gaya mu yace wallahi malam idan ka gaba yahudiya a yaman shigan da take wallahi ta fita musulmi da niqabi da hijabi da safa amma wallahi ba yahudiya ne warai kuwa suna sa hijabi da niqabi warai kuwa akwai su a ina ina yi ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa in ka gan su malam baka ce ba musulmi ba ne suna nan duk babu tarkacen da babu akwai kuma 'yan sunna ɗin masu addini to shine ƙasar iran yanzu take ta yaƙar take ta yakar mutanen kirkin a ciki ita kuma saudiya tana ganin saboda tana da tarihin yaman ga abin da annabi ya ce akan yaman sannan kuma siyasar zamantakewa ta duniya yaman din nan fa suna kusa da saudiya yayin da iran ta gama yakar kasar yaman ina za shiga saudiya za shiga kuma ita ma karamar kasa ce saudiya karamar kasa ce ba ta da yawa kuma akwai yan shi'an a cikin saudiya din waɗanda suke goyon bayan faɗan da ake yi tsakanin Iran da Yaman ɗin har a tsallako kai har ma kari ana kaiwa ƙasar Saudiya ɗin sojojinsu nawa ake ta kashewa nan kuma fitina ce fitina ce sai dai Allah ya sauke abin da muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure ko ta harshe Allah iya fe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh